نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأن الصراط حق يجوده العباد بغير أعمالهم بدل
بغير أعمالهم na'am a jiya da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna bayani akan abin da ya shafi wato sikeli na auna ayyuka na bayi sannan kuma muka yi bayani dangane da abin da ake aunawa din muka ce malamai wato sun yi maganganu har guda uku kan abin da ya shafi abin da ake aunawa waɗansu daga cikin malamai na musulunci sun tafi akan cewa abin da ake aunawa wato ayyuka na bayi ne ake aunawa aikin bawa ne za a tattaro shi a zuba shi a cikin sikeli kyawawan a share ɗaya wato a sikeli ɗaya munanan a sikeli ɗaya sannan kuma sai a auna wato wanda ya fi nauyi daga ciki idan ya zamanto ayyukansa na alkhairi sun rinjayi wato munanan ayyukan shi ko da daidai gwargwadon da ƙwayar zarra ce guda ɗaya tal to yana daga cikin almuflihun wannan shine abin da muka faɗa a jiya sannan kuma wato daga ɓangare ɗaya muka ce ba kyawawan ayyuka ba ne wato za a auna na bawa abin da za a auna na bawa za a auna takardun ayyukan nashi ne takardun ayyukan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'amma man utiya kitabahu bi yaminihi ko fa'amma man utiya kitabahu wara a zaharihi wato waɗannan takardun su ne za a auna ya tabbata cikin littafin wato a silsila na sheikh nasiruddin al'albani allah ta'ala ya ji kansa da rahama a silsilatu sahiha a sannan kuma hadithin wato malama hadithi wato sun rawaito shi a cikin littattafansu waɗansu daga cikinsu manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wato za a zo da wani mutum daga cikin al'ummata ranar tashin alkiyama a bainin jama'a fayunsharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan wato za a nuna mai takardun shi na miyagun ayyukan shi takarda tasa'in da tara kullu sijillin mithlu maddil basar wato girman kowace takarda daga cikin waɗannan takardu tasa'in da tara wato girmanta shine inda idan ka yake gani kowace takarda ɗaya idan aka buɗe bangonta na dama zuwa bangonta na hagu wato iyakacin idan ka kenan kuma duka abin da yake ciki kawai lalata shi ce ayyukan shi ne na asha yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da shi a tunkiru min haza shay'an azalamaka katabatil hafizun yace kana musan wani abu kana bisan wani abu daga cikin waɗannan laifuffukan da suke cikin waɗannan takardu tara? wato mala'ikan da na wakilta su su kula da kai sun zalunce ka sun ci mutuncinka sun ƙware ka wato cikin ƙara maka wani abu da suka yi faiƙulu la ya rabbi sai ce a'a ya ubangiji wato da aka ba shi tiryan-tiryan takardar nan gomiya tara da tara kowace ya karanta ta duka ya ga kowane laifin shi ka yi kaza ranar kaza a lokaci kaza da kaza da kai da wani wani lokacin kai daya wani lokacin ku da yawa duka ya tabbata shine Allah ta'ala zai ce da shi a falaka uzurun yanzu kana da wani uzuri kuma wanda zaka kawo ka zo mana da shi wanda zai tsamar da kai daga wannan kangi da ka shiga na yau faiƙulu la ya rabbi ya ce a ya ubangiji a shi kenan yanzu kuma da mu da aljanna mun hudda saware manzo Allah zai Allah subhanahu wata'ala zai ce bala inna laka indana hasana wato kana da kwai kyakkyawa a wajenmu eh tabbas akwai ka uzuri wato akwai ka kyakkyawa a wajenmu shi kuma Allah ce fa innahu la zulma ankal yawma aw fa innahu la zulma alaykal yawma a yau ba a zaluntarka wato ba wani zalinka da za a ci shikenan fa tukhraju bi daqatun wato sai a fitar da wani dan karti dan karami wannan bawan Allah ya ce ya ubangiji yanzu wannan dan kartin ya za a hada shi da waɗannan takardun jimbuk kaya ga sana'a ajiye ba ɗaya ba biyu ba uku bai ce a'a a auna dai shikenan abin da yake cikin wannan albitaka din wato kalmar shahada ce ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shikenan za a dora ta nan a dora ta a sikeli ɗaya sai kuma a dora waɗannan takarrun gobe ya tara da tara a sikeli ɗaya shikenan waɗannan takarrun idan aka ɗora sai su zamanto sharat an gane ko sai wacce da ta yi rinjaye wannan kalma ta shahada Allah subhanahu wa ta'ala zai ce to ai ba wani abu wanda zai ɗaukaka a saman sunan Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai a shigar da shi aljanna a wannan hadisin ya nuna mana cewa abin da ake aunawa shine sahaiful a'mal takardun na ayyuka ba ayyukan bane ake aunawa amma waɗansu daga cikin hadisai kuma wato suna duni a kan cewa a gobe kiyamar wato ba takardu ba ne ake aunawa sannan kuma ba ayyukan ba ne ake aunawa wato mutumin ne kan shi ake ɗakowa a auna shi mutunkin ne ake zawa a auna shi abdullahi ɗan mas'ud allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato mutum ne wanda yake siriri mutum ne wanda yake mara jiki mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai mai wato girman jiki ba mutum ne mai tsabar jiki wata rana ya zo ya hau bishiya ta talakiya a yana famar ya karyo wato asuwaki icen asuwaki a sai suke gani yadda iska take dan wasa da shi yana famar ya daga ta ɗan ɗaga shi iska in ta ɗan kaɗa ɗan ƙura da ya hau kuma sahabbai suke mai dariya suka yi mazala ce a'a min mata hakun bai kuke dariya ga abdullahi da mas'ud laihi me yayi ko kun ga kasa hawa suka ce a'a na dhahaku min diqqati saqai wato siran takal kwabrin shi da muka gani su ne suke sa mu dariya gashi dan karami kuma ga kwabrin duka bai wuce ka hada shi ba duka biyun ka hada su a kwabrin mutum daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ce ai waɗannan ƙwabrin da kuke gani na malam Abdullahi lahuma asqalu fil mizan min uhudin wato sun fi dutsen uhudu girma a cikin sikeli idan aka ɗora su ci in aka ɗora shi cikin sikeli to a nan ne za ka ga nauyin shi a haka dan kun gaishe dan sharere kalku rena shi ayyukan shi na gari da yake da su ne za su sa ya yi nauyi ba wai tuwon da yake ci ba ko naman da yake ci ko ƙwayoyin da yake sha an gane manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ya ce innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimu samin la yazinu inda Allah janaha ba'udatin wato a gobe kiyama a gobe kiyama za a zo da mutum wanda yake ƙato ne tumɓulele ne a nan duniya kuma mai ƙoshi ne mai mai irin wanda a nan duniya ba su da darurar komi abinda suke so za su ci su wannan kuma Allah ta'ala ya mushi babban ƙashi tumɓulelen mutum kana tsinka shi daga nesa wato sai ka sare kai ma zala ce to za a zo da irin wannan mutumin ranar tashin alkiyama idan aka ɗora shi a cikin sikeli ko nauyin fuffuken saburo bai kaiwa an gane ko saboda lalatar da ya a duniya aikin shi na alheri baya da yawa shine Allah subhanahu wata'ala ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna wato a ƙarƙashin wato wannan ayar ne ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan hadisi kuma yace iqra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna to malamai na musulunci wato suka ce duka waɗannan guda ukun za a iya haɗa su wato a waɗansu guraren a ayyukan ne ake aunawa ayyukan ne za a yi sakandaminsu tamkar mutum irin ranar tashin alkiyama suratul bakara da alu imrana za su zo su wato zamanto lauyoyi na wanda suke aiki da su a nan duniya haka ne ko a wani gurin za a auna ayyuka ne a wani gurin kuma takarrun ne ake aunawa a wani gurin kuma wato mutunkin ne kan shi ake aunawa shi kenan a huce gurin an gane ku na'am sai kuma a yau insha Allah ta'ala kan mas'alar da za mu tashi a kai za mu tashi ne akan asirati malam ya ce wa anna sirata haƙun sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne a kanmu mu ƙudurce shi haƙiƙa sirati gaskiya ne wato akwai sirati Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani faɗar shi ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman matsadiyya wato abul izzi alhanafi a ƙarƙashin wannan ayar yake cewa to ai wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikinku face sai ya gangara ta jahannam wato sai ya bi ta kan siraɗi ana nufin jisru a siraɗi wata wannan katarko na siraɗi saboda shi yana shimfiɗa ne a saman jahannam an gane ko jahannam ce a ƙasa an gane to shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha abu sa'idin al-khudri kamar yadda yake cikin sahihu muslim ya ce balagani annal jisra adaƙu mina sha'ara wa haddu mina saif wato labari ya iso gare ni haƙiƙa wannan siraɗi ya fi gashi sirantaka wajen sirantaka da rashin kabiri ya fi gashi wajen wato wajen abin da ya shafi kaifi kuma ya fi takobi ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin hadisin abu sa'idin al-khudri hadisi mai tsawo yana cikin sahihaini wato an tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka ce maljisru ya rasulallah faƙala madahadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatun mufalqahatun laha shaukatun uqaifa takunu bi najdin yuqalu laha sa'dan an gane ko an tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da siffar siradi wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin wannan hadithi ya siffanta wa sahabbai shi to shine anan yace wa anna sirada haqqun haqiqa siradi gaskiya ne yajuzu hul ibadu bi qadari a'malihim wato bayi za su ƙetare siraɗi ne za su tsallaka siraɗi su tafi su shiga aljanna gwalgwadon ayyukan da suka yi ta aikatawa a nan duniya na alkhairi to wanda ya zamanto ya aikata ayyuka na alkhairai da yawa to komin teɓar da yake da a nan duniya ba zai iya yin gudu ba to a gobe kiyama akan siraɗi za a gan shi shau ya huce ka ce to wai wane ne ya ce iyo ayyukin ba ba kawahuwan ba ne suke dauke da mu ba su ne masu gudun ba ayyukan namu su ne za su raka mu to bayin Allah subhanahu wa ta'ala suna tsallaka siradi bi qadari a'malihim gwalgwadon ayyukansu kyawawan ayyukansu wato su ne za su za su tsallaka su a wannan lokaci kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa manzo Allah ce almu'minu alaiha kalbarqi wa karrihi wa ka ajawi dil khayli wa ka ajawi dil khayli war rikab fanajin musallamun wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wato daga cikin muminai akwai wanda zai huce ta kan siradi kalbarki tamkar walƙiya irin walak din nan da ake kawai in yazo shi bai ma san ba abin da ake kawai zai gan shi kawai gashi a kafar aljanna daga cikinsu akwai wanda zai huce ka ɓarf wato kamar ƙiftawar ido daga cikinsu akwai wanda zai huce kan rihi kamar kaɗawar iska da ƙarhi idan ta zo za ta huce sannan kuma daga cikinsu akwai wanda zai huce da gudu irin gudu na in girman doki irin gudu na abin hawa sannan kuma daga cikinsu akwai wanda zai zo shi yana jan takashin shi yana tafiya manzala ce fanajin musallamu daga cikinsu akwai wanda zai tsira ya kubuta lafiya kalau ya isa aljanna ba tare da wata matsala ta shafe shi ba saboda ayyukan da ya aikata na nan duniya akwai kuma wanda zai tsira zai sha amma kuma da ket irin nan gurin shi ya saɓe nan gurin shi ya kakkarce wannan kalali din wato waɗannan ƙugiyoyi wanda suke sarƙahe da siraɗi kuma ga amana a share ɗaya ga kuma zumunta a share ɗaya su ma sun tsaya so suke su ga wanda baya sadar da su mai cin amana in yanzu zai huce amana ta ce ka isa ka huce ka ci amana a duniya ta hana shi zalata sallama ce wata ƙumu wata ƙumanin rahim wal amana fi jambata yi sirat wato za wa tursalun rahim wal amana fi jambata yi sirat fa ƙuman wato za a aiko da amana da kuma zumunta su tsaya a gefen saraɗe guda biyu wato za ta kama dukkan wanda aka yi umarni da ta danke shi an gane ko duk wanda baya sadar da zumunta to a rannan zai san wato zahin zumunta a rannan zai san cewa bai kyauta a kan shi ba an gane ko to shi ne ya ce ya jutsu hul ibadu bi qadari a amalihim wato bayi suna ƙetarewa wannan siraɗin ne a bi qadari a amalihim da gwalgwadon ayyukansu a nan duniya fanajuna mutafawituna fi sur'atin najati wato daga cikin bayi akwai wanda za su tsira mutafawituna suna masu gocacceniya suna masu yin gocacceniya wato idan aka ce al-tafawut wato shine kuna tsere da mutum ka zo ka huce shi shi ma kuma ya huce ka kai maka huce shine at-tafawut wato suna yin gocacce ne ya fi sur'atin najati alaihi cikin gaugawo tsira akan siradi wato ana ta lanci wani yazo ya lanci a wannan saboda ya fi shi aiki na gari kawai ce mu haɗu da kai a can eh an gane min nari jahannam fi sur'atin najati alaihi min nari jahannam cikin gaugawo tsira da kan siradi wato daga wutar jahannam saboda ƙasan jahannam ce wato wani za ga cewa sai ya zo shi amana ta ce to akwai wata amana da kaci su fara garrama abinci bu kawai ta tura shi jahannam taɓal kawai ya ji shi a tsakiyar jahannam a ce mushi ya huto to zurfin jahannam zurfinta ya fi nisan tafiya shekara saba'in ya kama kikir-kikir ya huto in ya huto ta ce ni ce ta ɗazu ya ce ce Allah ya haƙuri ta ce kai kaza halloyin in abin da ya ɗan yana da yawa hallo ta sake tura shi a ce mishi a tashi koma tashi koma eh irin wannan yi wannan su ne azabus eh ita ma zumunta in ta ga a duniya ka yi sakaci da ita ita ma kuma sai za ka huce hallo sai ta maka irin wannan to wannan shine wato mutafawituna في سرعة النجاة عليه من نار جهنم نعم فقوم أوبقتهم فيها أعمالهم مالن يتي وقوم to waɗansu mutane daga cikin bayin Allah kwa aubaqatuhum a'maluhum wato ayyukansu ne suka hallakar da su suka dankwafar da su fiha a cikin jahannam wato miyagun ayyukansu ne suka tunkuɗa su cikin jahannam ma'ana aubaqatuhum ma'ana ahlakatuhum suka halakar da su wa yawma yaqulu dadu shuraka'i allazina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqan an gane ko na'am والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
تلده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذال عنه من بدل وغير shikenan malam ya ce yana daga cikin abin da yake wajibi ne a kanmu daga cikin al'amurra na addini al'imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yin imani da tafki na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya faɗa a cikin hadisi ingatacce wanda yana cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace haudi masiratu shahrin wato tabki na nisan tafiyar wato wata guda ne wato babban tabki ne sannan kuma wato ruwan wannan tabki din ya fi madara ya fi madara fari a cikin ruwaya ta al'imamu muslim ya fi azurfa fari sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa atyabu min almisk ɓangaren ƙanshi da daɗi ya fi almiski ƙanshi a sannan kuma mizanuhu ka adadi nujumi sama'i an gane ko kizanuhu ka adadi nujumi sama'i manzana sallama yake cewa wato abin da ya shafi kofuna wanda suke na shan ruwa na wannan gurin na wannan tafkin nawa adadinsu kamar adadin taurarin sama ne a lokacin da sama ta tafke da taurari in aka ce ka lissafa an gane ko ka zauna a share ɗaya ka lissafa na garinku ta yi gani ka kusa awa biyu ba ka lissafe su ba manzala su salama ya ce ban shariba minuhu la ya zama uba da ha abadan wato dukkan wanda ya sha daga wannan ruwa din to har abada ba zai yi ruwa ba duk wanda ya sha ba zai yi ruwa ba to yin imani da tabki na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wajibi ne tariduhu ummatuhu al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu za su gangara wa wannan tabki din za su tafi can wajen su je su sha la yadma'u minhu man shariba minhu la yadma'u man shariba minhu wato dukkan wanda ya sha daga wannan ruwa din to ba zai ishi ruwa ba wato dukkan wanda ya sha daga wannan ruwa na na abin da ya shafi na tafkin ma'aiki alaihi salatu wassalam to ba zai ishi ruwa ba na'am wa yuzadu anhu man baddala wa ghayyar wato ana korewa man baddala wato wanda ya musanya addini na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ghayyara hakanan ya canza sunna ta ma'aiki alaihi salatu wa salam ana kore shi anhu ga barin sha daga wannan tabki na ma'aiki alaihi salatu wa salam ma'aiki alaihi salatu wa salam idan ya isa tabki a can za a haɗu da shi kamar yadda ya faɗa a cikin hadithi na Anas dan Malik zala ce innakum satalqawna ba'di athra fasbiru hatta talqawni ala al wato bayana za ku haɗu da san kai wato da wato waɗansu wanda suke ‘yan uwanku za su dinga yi muku ba bakere a kan haƙƙinku na ku duka amma kuma su dinga nuna cewa nasu ne na su kaɗai manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce to fasbiru hatta talqauni alal haud wato ku ɗauki haƙuri kan dukkan abin da za ku haɗu da shi har dai ku haɗu da ni wato a tabkina to shi kenan a gobe kiyama ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai ga waɗansu daga cikin al'ummarsa ya ga an yi wajen wuta da su ya ce ya rabbi ashabi ya ubangiji ai waɗannan wato suna daga cikin al'ummata dawa ne ga alamominsu ne suna daga cikin al'ummata sai Allah subhanahu wa ta'ala wato ya umarni ga mala'ika ya ce ku ce da shi innahum innaka la tadari ma ahdathu ba'daka wato kai baka san abin da suka kaga ba na fitina bayanka wato bayanka ka bar su akan abin da ya shafi turba wanda take mai kekkiya to akwai waɗanda suka yi ridda suka fita daga addini na musulunci akwai kuma waɗanda ya zamanto wato sun canza sunnarka da abin da ake kai shine kaza shine kaza amma sai suka zo da abubuwan da ya ci karo da sunnarka kuma sun kashe sunnar taka sun tabbatar da abin da yake ba sunnarka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ce faqulu kama qala al-abdu salihu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahidun wato zan ce na kasance mai la'akari a kansu matukar ina cikinsu amma yayin da ka amshi raina ka tafi da ni to Allah ka kasance kai ne mai la'akari a kansu kuma kai mai tsinkaye ne akan dukkan komai shi kenan zai ce kuma a cikin wata ruwayar kamar yadda mun karanta a cikin muwaɗata al'imamu malik wato zai ce fasuhukan fasuhukan an gade ko na'am وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص وينقص وين- yankus وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة shi kenan malam ya ce wa annal imana qaulun bil lisan sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu mu bayin Allah wato mu kudirce shi haƙiƙa imani cikakke wato wanda yake tsamar da mutum daga dawwama a cikin wuta qaulun bil lisan wato faɗa ce da harshe wato dole ne mutum ya yi furici da harshe da kalmar shahada wato ya ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ikhlasun bil qalb da kuma gaskatawa da zuciya ya zamanto an samu ikhlasi da zuciyar bawa bawa ya zamanto ya gaskata da dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zo da shi sannan kuma ba tare da riya ba ba tare da sum'a ba wa amalun bil jawarih sannan kuma wato imani wato aiki ne da gaɓaɓuwa wato al'iman la yusamma al'imanu imanin illa idza ijtama'a fi hadhihi shurut ath-thalatha wato ba a cewa imani imani sai in ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku sannan kuma mai shi za a kiraye shi mu'mini an gane ko alƙaulu bil lisan wan nutqu shine an nutqu bil lisan kenan wal ikhlasu bil qalb wal amalu bil jawarih to dole ne sai an samu waɗannan to amma shekul islam ibnu taymiya Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin fatawa a juz'i na bakwai safaha ta ɗari ɗaya da saba'in daidai zuwa safaha ta ɗari ɗaya da saba'in da ɗaya a ya yi bayani akan abin da ya shafi a wato al'iman yake cewa fataratan ya na huwa ƙaulun wa amalun wa taratan ya na huwa ƙaulun wa amalun wa niyya wa taratan ya na ƙaulun wa amalun wa niyyatun wa tiba'u sunna wa taratan ya ƙulun ƙaulun bil lisan wa atiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih ce wa kullu hadha sahihun wato kowanne daga cikinsu waɗannan kowanne ya inganta fa'iza ƙalu ƙaulun wa amalun wato idan suka ce al'iman ƙaulun wa amalun wato faɗa ce da kuma aiki ya ce fa'in na huya da hulufil ƙauli ƙaulul ƙalbi wal lisan jami'an wato a cikin faɗa ƙaulun lisani da ƙaulul ƙalbi duka zai shiga wa haza huwa al-mafhum min lafzil qur'an wal kalam wa nahwi dhalik idha utliq wato ya ce wannan shine abin da za a iya fahimta na lafazin alkur'ani wato da kuma zance idan dai aka saka shi wal maqsudu huna anna man qala min as-salaf al-iman qawlun wa amalun arada qawl al-qalbi wal lisan wa amal al-qalbi wal jawarih wato daga cikin magabata waɗanda suka ce al-imanu a qawlun wa amalun ne wato yana nufin ƙaulul qalbi wal lisan sannan kuma amalul lisani a amalul qalbi wal jawarih an gane wa man arada li'tiqada ra'a anna lafdh al qawli la yufhamu minhu illa al qawl al zahir aw khafa dhalika fazada li'tiqada bil qalbi ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل wato idan ko koma can cikin littafin alfatawa juz'i na bakwai safaha ta 170 zuwa ta 171 insha Allah ta'ala wato za ku samu wannan maganar a can an gane ko? na'am na'am ya ce haƙiƙa imani wato ƙaunin billisan wa ikhlasun bilƙalb wa amalin biljawari yazidu bi ziyadati al'amal wato imani na mutum yana ƙaruwa bi ziyadatil a'mali wato saboda karuwar ayyuka idan ya zamanto mutum yana da ayyuka ya aikata ayyuka na ibada da yawa to sai ya zamanto imaninsa yana haɓakuwa ya fi wancan wanda sai ya ga dama yake ibada za a ce musu kowane daga ciki za a ce mishi musulmi to amma martaba ta imani wato ba kowa bane daga cikin musulmai yake samunta an gane ko al'imanu ya zidu bi ta'at yawan ibadodin da kake yi don Allah subhanahu wa ta'ala wato kana salatu duha ba'ada hamsin salawat bayan ka bayar da sallolin nan na lokuta guda biyar kana salatu duha kana ƙiyamun lail da kodansu arrawatib kana ƙoƙari akan ka zo da su kuma wannan dukkaninsu kana yin su ne don Allah kana yin su da ikhlasi kuma kana yin su ne ala basira ba wai akan jahilci ba ka san dokar ka san yadda ake sallar ka ka fahimci komai to ba za a hada imanin ka wannan ba da kuma imanin mutumin da khamsu salawat kadai yake yi baya arrawatib amma in ya zama to daga gefe daya waɗannan duka ga baki ɗayan su wato mutum yana yin su amma kuma a share daya bai daina cin mutunci ba bai daina yi da mutum ba bai daina cin amana ba bai daina zalunci ba bai daina hantara ba bai daina yaudara ba to waɗannan ibadodin da yake aikata to ya sani a ya shiga ya shiga taitayinsa don kada ya shiga cikin waɗanda suke almuflisun wato wanda za a musu waso a gobe kiyama wato talakawa na gobe kiyama wanda za su tafi da sallah kankam azumi kankam zakka kankam amma kuma ya zamanto an samu tawaya saboda wa yati ƙarshe ta mahaza wa ƙazafa haza wa daraba haza wa akala mala haza fa yuda haza min hasanati wa haza min hasanati fa in fanyata hasanatu wa qabla an yaqdi ma alayhi ukhizat min sayyiati ashabiha an gane ko fa turiya alayhi thumma turiha fi an-nar aw kama qala alayhi salatu wassalam an gane ko to amma ya zamanto mutum daidai gwalgwado wato ayyuka na ibada daidai gwalgwado yana aikatawa daidai gwalgwadon karfinsa to yana yi kuma ba dan mutane su faɗa ba ba dan a tallata shi ba yana yi ne dan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ba za ka haɗa imaninsa ba da imanin mutumin da yake jabbi ne imanin wanda yake ibadarsa akan basira ba za ka haɗa shi da imanin wanda baya ibada shi akan basira ba ko da wannan wanda yake ibada tashi ba akan basira ba ya fi wannan yawan adadi saboda kaɗan da magani ya fi diya ba magani an gane ko wanda zai zo shi bai iya sallah ba ya yi raka a goma da wanda zai za iya sallah ya raka a biyu ba za ka haɗa su wajen lada ba saboda shi wannan ya koye ta ya san kuma yadda ake yin ta ya san ana yin ta ne don Allah to zai yashi wani wanda bai iya sallar ba tun daga wajen tsarki ma ya samu matsala ko shi yana ta yana ta gurzawa ana ta bugawa to kuma ashe shi kuma gehe ne yake bugawa an gane ko zai wa wannan wanda yake azumi din bai ma san hukunce hukunce na azumi ba amma ga shi kai ka karanta daidai gwalgwado kana yin azumin alamis litinin kana azumin salasatu ayyami min kulli shahrin amma shi kuma idan ya fara azumi yana ya azumi na irin na annabu dawud ya sumu yawman wa yafṭiru yawman yayi yau ya ajiye gobe yayi yau ya ajiye gobe to amma idza salatahu wannan azumin da kake yi a ciki ina so ka gaya mun farilla da sunna da mustahabi ba zai iya gaya maka ba kuma shine makaryaci ne shine mayaudari ne shine mace amana ne amma kuma azumi yake wannan gaga yana cutar kanshi ne zalata sallama yake cewa wato mallam ya da qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu aw kama qala alaihi salatu wassalam wato akwai abubuwa da dama wanda a idan kai muqarana sa da wani zuwa ga wani wato zaka iya fitar da sakamako natija duba da yanda kowa ya karanci abu an gane ko a abin da ya shafi harkar imani abu ne wanda yake buƙatar a ce ka karance shi ba abu ne wanda inna wajidna aba ana ala zalika wato mun samu iyayenmu akan kaza tabbas alhamdulillah dukan abin da aka samu iyaye akai matukar lahu dalilun min alkitabi wa sunna fa innana na'khudhu bihi a yana da kwai tushe a cikin alqur'ani yana da tushe a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam za a yi riko da shi to amma laisa kullu man qala yu'tabaru bi qawlihi jami'an aw yu'khadhu qawlihi yu'khadhu qawluhu jami'an an gane ko wato ba dukkan wanda ya faɗi magana bace za a kwashi maganar shi baki daya an gane ko wanda ka ji an ce idan ya faɗi magana a kwashi maganar shi baki daya annabi ne an gane ko amma in ba annabi ba duka wanda ba annabu ba a wannan al'umma yana yana kuskure masu ba masumi bane ka dauka minas sahaba ila yawmina hada wato malamai da dama sun yi maganganu na ilimi amma in kana leka cikin fatawa wanda suke alfiqul am ne za ga wani malamin a wannan gurin yayi daidai wani malamin a wannan gurin an ce yayi kuskure amma saboda me ba wai saboda shi malumta shi bata kai malumta ba saboda haka dama ka'idar wato ta bada ka'idar addini ta bada an gane koli kulli jawadin kabuwa wato duk komin in girman doki komin girman shi wato in yana tafiya za ga wani lokacin ya yi tuntuɓe to haka nan malami mahama balaga min ilimi la ya khalu min zalal wato duk wato fagen da ya taka da ilimi ya kurɗa nan ya shiga can ya fita ta can to ba za ka rasa kuskure a tattare da shi ba sai dai me wato sawabuhu aktharu min khada'ihi an gane ko daidai din shi yafi kusakuran shi wato wannan shine dama mizani ba wai wanda baya kuskure ba kuskure duk wanda kace sai wanda baya kuskure zaka amshi magana shi to sai annabi kadai kai kuma yanzu baka yi zamani da annabi ba kenan yanzu me kowa zaka jinjina magana shi ne akan maganar ta annabi idan wane ya faɗi magana to ka dora ta akan maganar annabi wafaqat qawluhu qawlan nabi aw khalafat magana shi ta dace da maganar annabi ko ta saba fa in wafaqat fa biha wa ni'ma wato in maganar shi ta dace da maganar annabi to wafaqa shannu tabaqa wato faduwa ce ta zo daidai da zama an gane ko kaya ne ya tsinke a bakin kaba a gurin kaba shikenan sai ka ɗauka duba da cewa shi shi ma ya yi koyi ne da annabi to amma in ya zamanto maganar shi ta yi gabas maganar annabi ta yi yamma ta yadda ba yadda za a yi su haɗu to a wannan gurin wajibun alaina an na khudha bi qaulin nabi alaihi salatu wassalam wa nada'a qaula mukhalifihi mahama kana wa mahama kana ilmuhu fa inna ilman nabi alaihi salatu wassalam akthar wa aula وأفضل من أن نأخذ به من علم هذا الرجل الصالح an gane ko a wannan shine abin da zamu rike da kyau sannan kuma yazidu bi ziyadatil iman bi bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi naqsiha wato imani yana karuwa a bi ziyadatul a'mal wato ta hanyar karuwar ayyuka sannan kuma yana samun tawaya saboda raguwar ayyuka an gane ko wannan shine wato aqida ta as-salafus salih an gane ko imani yazidu wa yanqus laysa shay'an jamidan kama yaqulu ba'adu ahlil hawa an gane ko wannan shine fatawa ta al-Imam al-Bukhari Allah ta'ala wato ya ji kansa da rahaba cikin littafin sa al-Jami' as-Sahih mai sunan Sahih al-Bukhari na'am littafin Sahih al-Bukhari mai sunan shi na'am sunan shi cikakke muke su نعم المسند الصحيح الجامع المسند الصحيح نعم الجامع المسند الصحيح ولا القاسم ما له مصباح نعم ما له القاسم تفضلوا نعم الجامع الصحيح نعم
ما دي مالتا
so na'am malam Musa littafin sayar Bukhari muke son sunan shi na'am na'am akar makallahu na'am la ilaha illallah Mm. lalle wannan abin namu mai ƙarfi ne a littafin sayul bukhari yanzu a ce yau an waye gari duka muna da awar karanta hadisi amma kuma wato a sahul kutubi wato ba da alqurani kuma a ce mun kasa sanin sunan shi Mm, lalle to wannan mu binciki kanmu an gane ko to al-imamul bukhari a cikin kitabul al-imamul bukhari a cikin kitabul iman a ya yi babun al'imanu ya zido wa yankus wato ya koro ayoyi ga baki ɗaya liyazdadu imanin ma imanihim wa ya zido lahun lazina hata dau huda fa'amman lazina amunu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa yazdadan lazina amanu imana wato da kuma maganganu na asar na sahabbai kuma tabi'ai da makamantansu ijlis bina nu'min sa'atan an gane ko wannan abdullahi dan mas'udi kenan ah wato wannan shine aqida ta magabata na ƙurai al-imanu yazidu wa yanqus amma daga cikin masu son zuciya waɗanda suke bin son zuciyarsu wato akwai waɗanda suke ganin cewa al-imanu shay'un jamid wato in ka ce kai mumini ne to da imaninka da na abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi duka ɗaya ne an gane ko wannan su suna ganin cewa kawai imani kawai sunan shi imani an gane to to amma imani kamar yadda ka san ɗinki haka imani yake yadda in ka kai ɗinki ka ba da jika biyar ka ce ɗinki za a maka mai kyau da wanda ya ba da jika goma ya ce ɗinki za a mai mai kyau yanda za a sa zare mai tsada a na wancan ba shi za a sa a naka ba yanda za a yi ɗinki gangariya a wancan ba shi za a yi a naka ba saboda an sha bambam wajen abin da ya shafi farashi ka je siyan shadda ka damka jika goma ka ce shadda kake so a baka sai aka baka ta daidai kuɗinka wani ya je shi ya damka jika arba'in ya ce shadda yake so a bashi aka bashi ta daidai kuɗin shi kuma kowanne daidai gwargwadon da zai kumfule da ba za ka ce ba ai wa'annan sun damfare ka sun cuce ka ka je ka ba su kuɗinka amma sun baka shaddar da bata kai ta wani ba ai da kuɗinka da nashi ba ɗaya bane an gane ko to haka nan imani yake imani wato ya zidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi wato yana karuwa ne ta hanyar ayyuka na biyayya wanda ya fika yawan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to zai fika wato karfin imani wanda ya zamanto a cikin imaninsa akwai rashin ayyuka na alkhairai sai ya ga dama wani lokacin yake to wanda imaninsa a rage yake don haka wannan ita ce aƙida ta malamai magabata an gane ko ko waɗanda suke ganin cewa a mai aikata laifi shi dan wutan akwai wanda suke ganin shi kuma duk mumini duk wani sabo da zai aikata bai cire shi daga sunan shi na mumini kuma bai rage mai imaninsa wannan bangaren abin da ya shafi karatun aƙida ne insha Allah ta'ala a a cikin karatunmu na tafsiri in mun samu irin waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala za mu raka tattaunawa akan su daidai gulgwado da kuma a karatunmu na kitabu tauhidi insha Allah lokacin da muka tarar da irin wannan matsalar za mu faɗaɗa a kanta na'am fa yakunu fiha naqsu sai ya zamanto an samu tawaya a cikin imani na mutum wa bi ziyada kuma haka na ana samun ƙari a cikin imani na'am ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل mm.
ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة Mm. malam ya ce wato faikunu fiye hannaƙusu wato ana samun tawaya wato a cikin imani ta dalilin wato tawayar ayyuka da aka yi- da, da, da mutum ya yi kuma ana samun ƙarin imani ta dalilin wato ayyuka da mutum ya yi ta daɗawa malam ya ce wala ya kamulu wa ƙaulul imani illa bil amal wato faɗar cewa mutum ya yi imani bai cika face sai ya haɗa shi da aiki wala ƙaulun wa amalun illa bi niyyatin hakanan kuma faɗar cewa shi ya yi imani sannan kuma ya fara aiki na alkhairi to ba sa cika sai ya zamanto ya haɗa su da da niyya wanda take mai ƙarfi wala ƙaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna sannan kuma faɗar kalmar shahada da baka da kuma aikata ayyuka na alkhairai da gaɓaɓuwa da kuma niyya a cikin zuciya waɗannan dukkaninsu ba sa cika sai in sun dace da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a nan abin da yake so ya tabbatar maka wato imani lahu arkan yana da kai waɗansu gimshiƙai wanda dole sai a kansu ne za ka gina imaninka e komin imaninka in dai baka gina su ba akan waɗannan gimshiƙai din baka gina imaninka akan wannan gimshiƙi din ba wannan gimshikai to imaninka wato imani ne wanda yake ba imanin sahabbai ba ba irin imanin tabi'ai ba ba irin imanin atba'u tabi'ina ba ba irin imanin su al-imamu malik da makamantansu ba an gane ko shine ya zamanto an samu alƙaulu bil lisan wanda duk abin da ya shafi wato abin da za a faɗe shi ne da baka kalmar shahada wato ka ɗan san wani abu na alƙur'ani ka haddace fatiha ka san sura ɗaya ko sura biyu ko sura uku wanda za ka dinga karantawa a cikin sallah an gane ko sannan kuma a samu amalun wato aiki da gaɓaɓuwa abin da ya shafi a salwatul khams abin da ya shafi a siyam abin da ya shafi a zakat abin da ya shafi alhajju wannan dukansu amalun ne sannan kuma ya zamanto an samu wato niyya ya zamanto a cikin zuciyarka wato akwai ikhlasi kayi abun domin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma na hudu ya zamanto abin da zaka aikata din ya dace da sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam amma inda zai zamanto ga wani aiki wanda yake na alheri kai a ganin idan ka aiki ne na alheri amma asalan aikin nan a zamanin annabi ya kamata a ce an yi shi ba a yi shi ba a zamanin sahabba ya kamata a ce an yi shi ba a yi shi ba a zamanin tabi'ai ya kamata a ce an yi shi ba a yi shi ba amma kuma kai a yau ka sa wani tubarau ɗinka wanda kana tunanin cewa ka karanta littafi kaza ka karanta littafi kaza ka karanta littafi kaza sai wannan tubarau ɗin ya hararo maka cewa wancan ai aiki ne na gari amma annabi bai aikata ba saboda kaza wani bai aikata saboda kaza ba ka ce to bari in aikata shi saboda in samu lada komin kyakkyawar niyyar da kake da saboda ya saba wa sunna ta annabi Allah ta'ala ba zai amsa ba saboda wato abin da ya shafi ibada tauqifiyya ce duk harkar abin da ya shafi ibada dole ne ya zamanto ka dore ibadar ka akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi ya faɗa sannan kuma ala fahimta salafi salih amma ba wai fahimtar ka ba rana kai tsaka saboda ka ɗanyi wani cacikui ka ci ai ka yi istinbaɗi a ƙarƙashin aya kaza wato hukunci kaza za a yi yana daga cikin abin da malamai wato suka yi wato watsi da shi irin abin da ya shafi mutum ya yi istidlali da wani abu ya kafa wani aiki amma kuma baya da wani magabaci ko ɗaya bai dace ba duk wani aiki da za ka aikata ya zamanto kana da kwai magabaci a kan shi kana da magabaci wanda wato ka tabbatar da cewa wani in ɓangaren ibada ne ba gami ya fi ni ibada wani in ɓangaren ikhlasi ne ba gami daidai gwargwado wato yana ibadarsa da ikhlasi wani ɓangaren ilimi ba gami duniya ta san shi ni gwanda ma a a cikin gidanmu ma wani ma bai sanni ba an gane ko to dole ya zama to ka samu irin waɗannan abubuwa kuma sai ya zama to shi malamin da ya aikata wannan aiki din wato akwai dalilai wanda ya dogara da su a cikin shari'a ta musulunci wanda kuma dalilan nashi wato lahu wajhun minan nazar to yanzu a wannan lokacin idan ka aikata wannan aikin ba za a ce maka ba ka zo da sabon abu wato magana ce wanda malamai sun yi sabani a kanta shikenan sai ka ga ta malam wane ta fi ƙarfi a wajenka saboda dalilansa sun fi na kowa ƙarfi a wajenka wannan ba za a tilasta maka ba a ce dole sai ka bi fatawar wane an gane ko a al'imamu ahmad allah ta'ala ya ƙara yadda da shi a allah ta'ala jikansa da rahama yake cewa ma kana lil faqihi an yahmilan nasa ala mazhabihi bai dace ba ga malami ya ce kawai dole mutane akan fahimtar shi za su tafi ba a'a ka bar mutane fahimtar ka fahimta ce fahimtar wani fahimta ce fahimtar wani fahimta ce to dukkan fahimtar da ya zamanto ba fahimta ta annabu ba ce to wannan tana da kai fuska na a saba a cikinta amma idan annabi ya faɗi kaza to zai yi wa annabi ya faɗa hadisi ɗaya amma ya zamanto yanda na fahimce shi ba ka fahimce shi ba yanda wani ya fahimce shi ba haka na fahimce shi ba ba haka kai ka fahimce shi ba to ka ce kai dole sai mun lankwaso fahimtar ka kawai za mu bi wannan shine matsala an gane ko matukar hadisi na annabi zai iya ɗaukan wannan fuskar guda biyu zai iya ɗaukan fuska uku zai iya ɗaukan tafsiri hudu saboda akwai irin abin da ya shafi abubuwa da dama wanda za su iya ɗaukan sama da ma'ana ɗaya irin wannan bangaren a karatunmu na usul lokacin da muke karanta a usul fiɗi wato mun yi magana akan irin wannan abin da ya shafi abin da zai zo shi akwai annasu akwai al-zahir akwai al-mu'awwal an gane ko na'am
وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة Mm, wa ala yace na'am wa annahu haƙiƙa yadda lamarin yake la yakfuru ahadun wato wani daga cikin musulmai baya kafurta min ahlil qibla daga cikin ma'abuta alqibla waɗanda suke kallon alqibla suna sallah baya kafurta bi dhanbin saboda wani laifi da ya aikata to anan wato shi ma akwai bayani akai abin da ya shafi ayyuka na alkhairi duk wani mumini idan ya shiga musulunci wato duk mutumin da ya shiga musulunci kai tsaye ba za ka fitar da shi rana kai tsaka ba saboda ya sha giya ko saboda ya yi zina ko saboda ya yi luwaɗi ko saboda ya ci mutuncin wani an gane ko idan ka ga ka fitar da shi daga cikin musulunci sai dai in ya fito ya kafa mumbari a ƙofar gidan shi ko a masallacin unguwarsu ya ce kawai ai ya halitta yin zina saboda a yanzu dukiya ta arme ta yi tsada to in aka ce ba za a yi zina ba mutane za su rika istimna'i to aka ce za a istimna'i kaza kaza kaza kaza ya halitta a yi zina to lokacin da ya halitta yin zina to a wannan lokacin ya halitta ka fitar da shi daga cikin addinin musulunci saboda ya karyata aya ce ta alkur'ani an gane ko to shi kuma hukuncin wanda ya karyata aya ta alkur'ani hukuncinsa shine fita daga musulunci a kiraye shi a mai nasiha wani abin da kake kaiwa matsala ne fa zai janyo maka ala ka ce halitta a yi zina ya ce eh haka gashi to ai duka abin da ya shafi ci gaba na zamani yanzu ya kawo kaza kaza kaza ba wani ci gaba na zamani wanda ya saba wa sunna ta annabi an gane ko to amma kawai saboda laifi da mutum yake aikatawa ba halitta aikata shi ba baya fita daga cikin addini na musulunci an gane ko in dai musulmi ne ya aikata wani laifi matukar ba shirka ba ce to baya fita daga addini na musulunci amma in ya halitta aikata wannan laifin ne ya ce riba kawai ta halitta a ci ta saboda ai a ciki akwai taimakawa talaka yanzu in ya zo ya ce ka bashi jika goma rubuce ka hana shi kaga baka kyauta mishi ba amma da ka ce ka hana shi wanda ka ɗauki gomar ka bashi ya dawo maka da shaɗa ya ce haka nan ɗin ya halitta wannan shi ma ya saba wa abin da yake sananne ba'aduhum min ad-din bi darura an gada ko batakar an mai nasiha bi ba shi ma ya fita daga addini na musulunci duk wanda ya halitta ma harrama Allah subhanahu wataala shi ma ya fita daga addinin musulunci kul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala kul Allahu azina lakum am 'ala Allah taftarun an gane ko Allah ya ce wato wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allah al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhiba la yuflihun نعم na'am وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون wa anna shuhada'a wato kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu mu kudurci haƙiƙa shahidai ahya'un rayayyu ne yurzaquna ana ciyar da su inda rabbihim a wajen ubangijinsu a wannan hadisai sun tabbata akan cewa shahidai wato a gobe kiyama a cikin suna cikin wato rawukansu suna cikin tsuntsaye ko raye wato suna ta yawatawa a cikin aljanna su ci abin da suke so kamar yadda hadisi ya tabbatar haka hadisin da yake cikin sunan na aljami'u na al'imamu tirmidhi abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi na'am وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون malam ya ce haƙiƙa kuma rawuka na 'yan aljanna su ne ahli sa'ada rawuka na ma'abuta arzuta baƙiyatun wanzazzu ne na'imatun ko masu morewa ne ila yau mu yi suna hal ya zuwa ranar da ake tayar da su daga cikin kaburburansu saboda wato yin sakamako ita ce ranar tashin alkiyama wannan wajibi ne mu kudurci haka نعم wato duk wani mumini a idan ya rasu ba wai kai tsaye ba ya tafi aljanna yana da cikin kabari idan ya idan mutum yana cikin kabari to kabari yana akwai azaba ta kabari akwai kuma me ni'ima ta kabari an gane ko kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa to dole ne mu tabbatar da cewa rawukan waɗanda suka mutu akan addini na musulunci suka mutu suna aikata ayyuka na alkhairai wato waɗannan rawukansu za a yalwata musu cikin ƙabarinsu sannan kuma za su dinga morewa cikin wannan ƙabari wato ƙabarin da za a je a saka mutum wanda sai da cat wato a kwanciya ta gefe ɗaya za a ga mutum ya matsu to wannan inda ya mumini ne wato za a faɗaɗa mai shi ya ma fi girman duniya an gane ko ba murya kaɗai ba ya ma fi girman duniya saboda in ya zamanto mutumin kirki ne za a saka mai haske a cikin wannan kabarin nashi kuma a yalwata mai shi zamanto kuma yana ta morewa sabahan wa masa'a an gane ko kamar yadda hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka faɗa hadisin Anas dan Malik yana cikin Sahih Bukhari yana cikin Muslim hadisin a Albara ibn Azib Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi ma yana cikin Bukhari yana cikin Muslim haka hadisin Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi shi ma yana cikin Bukhari yana cikin Muslim wanda duka suna bayani ne akan abin da ya shafi wato ni'ima ta kabari da kuma azabata ga hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda shi ma yana cikin Bukhari yana cikin Muslim wanda idan ko koma can duka za ku samu wannan bayanin Mm. na'am وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى معذبة.
معذبة إلى يوم الدين ya ce wa arwaha ahalin shakawa sannan kuma wajibi ne mu ƙudurce hakika rawukan wato matsiyata na lahira wato waɗanda suka mutu ba akan addini na musulunci ba su ne kafirai mu'azzabatun za a yi ta sheƙa musu azaba ila yawmiddini har ya zuwa ranar sakamako wato za a yi ta azabtar da su a yi ta yi musu wato ban tsoro na azaba a yi ta azabtar da su har ya zuwa ranar sakamako ita ce ranar tashi alkiyama kamar yadda alkur'ani da kuma sunna da ijma'i na malamai suka tabbatar da hakan din Allah ta'ala ya ce annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya na'am وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu yi imani da shi mu kudirce shi haƙiƙa muminai yuftanuna fi quburihim ana jarrabar su a cikin kaburburan su wato ya zo a fili karara a cikin hadisin na na Aisha fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wato wanda yake cewa an yi mun wahayi hakika za a jarrabe ku a cikin kaburburanku wato kowa za a jarrabe shi za a zo da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajuli li muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato kawai za a kawo mai ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin kabarin shi aje mai me za ka faɗa gaba da wannan eh ce to idan mumini ne zai ce ashhadu annahu rasulullahi جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه وصدقناه كذا كذا فيقال له نم لقد علمنا إن كنت لمؤمنا أتكلم وتروى لقد علمنا إن كنت لمؤمنا أي أما كما إن كافرين توها ذي هكا توهاي ونجا kai wannan mun gane shi ba eh in aka dankara mishi wannan za a ce to ka gane shi yanzu ya ce a'a yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da faɗa wanda take matabbaciya fil hayati dunya wa fil akhirah wato a cikin wannan rayuwar ta duniya sannan kuma Allah ta'ala wato ya tabbatar da su a rayuwarsu ta lahira wato su amsa wannan tambayar ta mala'ikai guda biyu wanda za su musu a cikin kabari an gane ko wato kabari shine farkon masauki na na lahira to idan mutum ya tsira daga cikin shi duk matsaloli na cikin shi masu matsala inda ya ba da amsarsu to abin na gaba gaba ke ɗaya ya zo mai da sauƙi to amma in matsaloli na kabari mutum bai ba da amsarsu buha to matsalolin da za su zo baya sun fi wannan tsanani an gane ko na'am alhamdulillah ko ko ba nan bane kwana na'am وأن وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم Hmm.
ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم sannan kuma yace wa anna alal ibadi hafaza wato haƙiƙa akwai waɗanda suke mala'ikai masu kiyayewa ga bayi wanda yaktubuna a'malahum suke rubucewa ayyukansu wala yasqulu shay'un min zalika an ilmi rabbihim shay'un min zalika wani abu daga cikin abubuwan da bayi suke aikatawa wanda mala'ikai suke rubucewa la yasqutu an ilmi rabbihim baya faduwa daga sanin ubangiji wato komai Allah subhanahu wataala ya san da shi alhamdulillah